بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab insha Allah kamar yadda aka sani muna cikin babin sihiri a yau insha Allah za mu ci gaba da daga inda muka tsaya a littafi sai dai saboda na ga ɗan satituka da aka yi muna ta mun yi wasu 'yan jawabai to ba laifin ɗan dawo baya saboda karatun ya tafi daidai za mu dawo insha Allah daga farkon babi babu ma ja a fi sihiri malin ya kafa hujja ya kafa wato babi da zai yi magana akan sihiri tsafi malin yana abin da yake nufi da wannan tarjamar wannan babin ya kulla babin abinda yasa ya kulla babi saboda maka bayanin cewa sihiri da shirka kusan aminan juna ne duk inda kaga sihiri kaga shirka to dukkan su suna kishiyantan tauhidi ne suna kuma kishiyantan addini tsantsa saboda ba zai yiwu a sami sihiri ba sihirin da ake tsafi da shi ake fita musulunci da shi face zaka same shi akwai tsafi akwai wato shirka a ciki duk wanda wato yayi sihiri kamar yayi shirka ne duk wanda ya sihiri kamar ya yi shirka ne wannan shi ne abinda malam yake sun ya nuna maka saboda shi wanda ya shirka a watan don kamar da muka faɗa jawabai da muka yi sace tukan baya dangogi da yawa ne na shirka yi Allah ta'ala dangi na farko shi ne za ka gaina taimakon wani Allah wajen ya kawo mashi wani alkhairi ko ya tunkuɗe mashi dukkan shari to wannan kaga shirka ne da ya yi Allah ta'ala a ibada wannan shirka ce a tauhidul ibada tauhidi da ake kai ta Allah ta'ala da bauta to wannan kaga ya yayi ma Allah shirka ne a wannan babu saboda tambayan tambayan wani abinda ba mu iya sai Allah na alkhairi ruwan sama arziki abinda ake kira ibarat mas'alatin wa talab wannan ba a yi ba kowa sai Allah cewa wani ba ni kuɗi wani ina neman biyan bukata ta wato biya min ruwan sama da ake nema arziki da ake nema ka rika jin cewa wato shi wanda ke sihiri din zaka iya neman wato zaka iya neman taimakon sa to wannan kaga duk wanda ke sihiri da daga nan ne malamai suka ce kaga yayi yayi shirka a tauhidul ibada tunda wato yana neman kusanci ne da shi wannan shedanin nasa da nau'ika iri-iri na wato al'azaim da arruqa wasu abubuwa da zai karanta wasu kule zai karanta wasu abubuwa da zai kukkulla wani yanka da zai yi saboda ya nema yardan shi wannan wanda yake ganin cewa zai biya mushi bukatunsa to kaga wannan duka shirka ne shirka ce a bauta shirkun ne fil ibada saboda haka shi yasa malamai suka ce wato daga cikin abin da yasa shi mai sihiri ya musulunci akwai shirku fil ibada eh wato shi tsantsanta ma Allah ta'ala bauta da kuma wato a tsarkake shi da dukkan sifofi na nakasa da kuma girmama shi da dukkan sifofi na kamala to duk wannan shi ake kira tauhidu al-ibada to idan mai zama shi wanda yake shirka ba zai yi shirka ba sai da sai ya kishanci wato wani Allah wato ya je ya kusanci wani Allah ta'ala da ire-iren waɗannan bauta to kaga dole ya fita musulunci kenan shi ta malamin suka ce duk me yin shi to ya fita musulunci daga ciki kuma akwai wanda kuma misali zai je bani tauhidul ibada kuma akwai tauhidu kana'in wa ta'zimi wato kamar da aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kusan tauhidi na bauta akwai bangare na farko wanda ake tsarkake ma Allah ta'ala bauta da ake yaban sa wannan shi muke kira du'a'u ibada to shi wannan shi ma a wannan bangaren banda banda ashirku fi tauhidul mas'ala to kuma yana yin ashirku fi tauhidi wato ibarta sana'in wa ibarta ta'zimi wa tasbih zaka same shi shi ma wato yana yaban shi wannan wanda yake yake ganin zai biya mishi bukatun sa in shaydani ne ko abin da ya kama da wannan zai yabe shi abin da ake kira zai ake kira zai yabe shi wato zai fuskance shi da wani mafuskanta ta ibada to kaga wannan ai kamar ya yabe shi ne dan in baka yarda in bai yarda cewa shi mana da wani karfi babba ba to ba zai mishi wannan ba to da ka shi ma malami suka ce kaga anan ta bangare na guda biyu na ibada bauta da ake yi baki daya to duka mutum yayi shirka to banda wannan kuma akwai kuma daga cikin bannan shi sihiri a da yasa malamai suke kirga sihiri a ciki a matsayin wanda yayi shi ya mutum musulunci a ciki akwai yadda mutum ke riya cewa a shi wato shi mai sihiri din yake riya cewa wannan abubuwan da yake yi misali idan yana bautan wannan taurarin ne ko abin da ya kama da wannan cewa wato su suke ta tasiri a abin da yake faruwa a ƙasa to kaga wannan wato ya danganta wato mallakin tasirifi da sarrafa abubuwa da sarrafa wato rayuwar bayi ya danganta ma ubangiji ta ya danganta ma wani ubangiji ya danganta ma wani ubangiji to kuma wannan kamar da aka sani a rububiyya na ubangiji abinda ake nufi da rububiyya shine Allah ta'ala ya bauta Allah ta'ala ya yi shi ya halitta sannan kuma shine kuma yake da mallakin bayi kuma shi ke ba su abinda za su ci shi ke ba su abinda za su sha shi ke ba su arzikin su wato shi ke tasrifi shi ke sarrafa rayuwarsu baki daya to yayin da shi mai sihiri yayin da yake sihirin sa kamar yana riya cewa ne akwai wani wanda yake sarrafa rayuwar bayi da ba Allah ba to kaga yanzu shi ma ya yi shirka da Allah a tauhidi ake cewa tauhidin rububiyya wanda kuma hatta wato galibin mushrikai da mazala yayi ta taburza da su su bisa irin wannan shirkin ba shi yanzu ya fi su lalacewa a samu shi mai sihiri yana yin shirka ha a shirka ta rububiyya su galibi kafiran laraba ba sa wannan shirka in ka tambaye su waye halce waye halce su wace ba su abinci wace ba su iska za su ce Allah wato iskan da suke shaka wace ba su ce Allah amma shi yanzu mai sihiri magani yake yi a wannan sihirin da yake yi shedanin da suke taimakon shi a wannan sihirin gani yake suna da wani karfi na tasirifi na sarrafa rayuwar bayi to wannan shi kashi kaga shirka ne wato a a wato a rububiyan ubangiji shi da malamai suka ce da waɗannan abubuwan ne kaga na farko da ya shirka a ibada a bauta sannan kuma na biyu ya shirka a rububiya shi kasancewar Allah ta'ala shi ubangiji ne to da wannan ne malamai suka ce to kaga duk wanda yayi wannan da ya fita musulunci shi yasa to malam anan shi kuma ya kawo mana wannan wannan wato babu ce babu ma ja a fisihiri dan an lura ga ya gama kawo abubuwa na tauhidi ya gama kawo abubuwa na shirka dake kishin ta tauhidi to shine ya kawo maka yanzu kuma zai fara maka magana kan babu ma ja a fisihiri ya kuma ta kawo maka wasu maganganu da suke da alaka da wannan malam yace wa qaulillahi ta'ala ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق sun sani cewa su wato mazuwa sihirin nan lamar ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq duk wanda ya zama shi ya zabi sihiri shi sihiri zai to ba yi da rabo a lahira ba yi da rabo a lahira wannan aya mana ya kawo ta ba cikakka ba kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci da watakila da ya kawo ta cikakka tun daga wata baro har zuwa kuma ayan ma da take gabanta to da ya kawo ta cikakka to da wato ma'ana ya fito a fili a fahimci ina ne yake sai a kai na tun da shi yana zai na sai nuna maka cewa shi sihiri din fita ne daga musulunci kafirci ne to da an fara wata ba'u mata tulu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru kaga kafirci kafirci ya fara fitowa a farko eh amma dan kaga wala qad alimu lamar ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq cewa aka yi da rabuwar zai iya maka tawili to malam bai kawo bai kawo ayan cikakkiya cikakken ta bane saboda watakila yana son ya tafi akan sharaɗinsa na littafin cewa kare kawo wani babban wato kare kawo wani abin da zai zama ya tsawaita saboda idan ya kawo ya take ya kawo tabaru to akwai wasu matsalolin da suke da suke da alaka da aya wanda kuma zai yi abin ta haka ba to wannan kuma zai sa ya fita kuma daga cikin sharaɗin littafin sa eh saboda akwai matsaloli da dama da za a yi magana akan maganan Haruta da Maruta su suwaye su wannan ba din me ba udil alal malakaini wata irin ba ce wannan zai zo sai yayi wannan bayanin ko da da ishara ne sannan a zo a yi magana cewa cin wato wannan abu da suke sihirin ne ko ba sihirin ba almalikai ko malakai to duka wannan wato kaga zai fita cin wannan sharadin wato kila shi yasa malam ya kawo wannan wala qad alimu la man sharahu balahu fil akhir min khalaq sai bar masu sharhi su kuma wato kamar yana cewa da kai in ka zo sharhi babban abin da zaka yi shine wato ka tabbatar wannan sakon ta fito shi dai wato ya takaita maka amma in ana son wato cikakken wannan tafsirin wannan aya a fahimta kuma a fito da kurukuru kafircin mai sihiri to sai an fara daga tabaru a dire kuma da walaqada wala anabu amanu wa taqaw lama thabatu min indillahi khairul law kanu ya'lamu wato wannan wannan ayoyi sune suke kurukuru suke nuna cewa wato mai sihiri ba musulmi bane wanda ya sihiri kamar ya fita ya fita musulunci saboda haka mu ma za mu zo za mu yi magana akan akan cikakken sharhin wannan aya amma dai za mu jinkirta wannan sharhi sai mun je wajen fihi masail ya kawo tafsiru ayatul baqara yace tafsiru ayatul baqara shi yasa kaga nace maka shi ya takaita ne amma anan kaga cewa ayat tafsirin ta wato kamar yana cewa ne ka je ka karanta tafsirin wannan aya saboda ka fahimci yadda wanda wato munin sihiri yake akwai masail da suke da alaka da aya akwai na farko kamar wato yadda Allah ta'ala ya ya tsinkayar da annabinsa annabi Sulaiman abinda wato shedanu suke yi na zuwa suna satan ji suna satan ji daga baya kuma sai su kankwasa wannan abin da suka jiyo akan wato kunnuwan bokayensu su kuma sai su rika fada suna nuna suna nuna kamar suna wato sun san wani abu na gaibu amma kuma za su hada wani abu na ƙarya tare da shi to to akwai magana cewa Allah ta'ala ya tsanka da annabi Sulaiman akan abin da su suke yi sai da suka zo suna ƙara hada ƙarerayen su to daga nan kuma ma suka zo suka koma kuma suna ma yin rubutu suna rubuta wato sihiri din da suka rubuta gaskiya sai kuma a ƙasa a ƙasa sai su haɗa shi wato gaskiya sai su haɗe shi cikin ƙarirai da yawa sai zama ba za a gane ba kusan wannan shi ne abin da ya fara faruwa annabi suleiman ya samu yan jarabawa kamar yadda ruwayoyi za su yi magana insha Allah za mu zo mu kawo wannan ruwayoyi mu karanta ya samu jarabawa daga baya kuma Allah ta'ala ya dawo wato mulkinsa ya kubuce a hannunsa to mulkin sa da ya dan kubuce a hadisa na wani lokaci shedanu suka same yadda suke so suka je kuma suka rika wato habaka sihiri a bankasa a lokacin suna habaka sihiri a bankasa kuma suna rubutawa Allah ta'ala ko bayan ya dawo ba annabi Sulaiman da mulkin sa kuma sai ya tsinkayar da shi akan abin da ya faru shi kuma sai ya je kokari kware daga sai wannan lulu tafi da aka wuta na sihiri din sai ya sai sai ya kama ya kama wato yayi musadarar su ya ya kama duk wannan littafai ya kuma kulle a wajensa hasali ma saboda kar wani ma ya zama yayi wasa da shi sai karkashin kursiyinsa sai sai aka haka aka binne shi kuma bayan rasuwar shi ba ba jima kuma suke da sai suka zo suka nuna dan adam cewa fa ga can kuje ai ma shine wato abinda ma shi Suleiman yake yake da shi zaka ga Suleiman Annabi Suleiman za ga wasu daga cikin wawayen ahlul kitabi za ga suna zagin sa suna cewa ba mai sihiri ne kawai azzalimi da sauransu so suna kokarin danganta mishi wannan sihiri din da abin da aka tsinta alhali kuma wato Allah ta'ala ya zo barantar da shi daga baya Qur'ani ya zo ya barantar da shi daga ci akwai magana cewa kuma wato yanda shedan suka shedanu suka yi kokari wajen fito da wannan shi kanshi ake sihiri din da kuma shi kanshi sihirin wani irin nau'in sihiri suke yi daga cikin nau'ikan sihiri din da aka ruwaito cewa suna yi kamar da Shahr bin Hausham ke faɗa abinda ake ake ruwaitowa shine wato sun alakanta wannan sihiri din da abinda suka je suka jiyo tuntuni da sama wasu daga cikin gaskiya wasu daga cikin karerayen su kuma suka alakanta shi kuma da kuma wannan bokanci da ake da taurari saboda wannan shine kamar shahar bin hausha abinda yake fada hake cewa sai suka rubuta cewa in zaka neman biyan bukatar ka ta kallata ka kalli ka kalli wato rana sai ka karanta wasu abubuwa an kana neman biyan bukatar wani biyan bukatar ka ba rana baya sai ka karanta wasu abubuwa kaga dai wannan shine dai ilimin wato bokancin da ake yi na na taurari din to wannan shi ma duka wato ma shi sa malam bai kawo wanda saboda aka zo sai ai ta wannan bayanin za a shiga wato kuma ka san wanda daga cikin ayoyi da ake da shi masu wahalar tafsiri wannan aya ta sutu baka tana ciki wata ba kuma tutu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman akwai magana kuma su kansu wannan maharuta da marutan wai su waye su to kaga duk wannan idan bala ya kawo maka su zai sa ya fita daga sharadin tafinsa shi yasa bai kawo ba amma dai duk da haka wani wajibi ga duk wani wanda zai yi sharhin wannan littafi ya zama ya kawo wannan matsalar mu ma in Allah yadda zamu zamu kawo waɗannan ruwayoyi mu ga mai malamai suka faɗa amma insha Allah sai mu dole wajen fihi masail tafsirul aya sai mu sai mu wato kawo abin da malamai suka faɗa amma nan da ya kaga malamai cewa laqad alimu lamar ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq anan Allah ta'ala ya kore ma mai sihiri cewa bai da wani rabu al khalaq a larabci shine al hadd ko an nasib wato kamar Allah ta'ala yana cewa malahu fil akhirati min nasib bai da wato rabu a lahira wannan shine wato asalin abin da ake kira da al-khalaq a larabci shi sa wato haka aka ruwaito daga wasu daga cikin magabata haka ake ruwaito daga Abdullahi dan Abbas cewa ya ce wato malahu fil akhirati min khalaq amma shi ne malahu fil akhirati min nasib kamar da Abdurrahman ibn Abi Hatim suka yar ruwaito da shi da Abu Ja'far al-Tabari ta hanyar Qais ibn Abbad daga ibn Abbas yace malahu min nasib wasu daga cikin malamai kuma suka ce abinda ake nufi malahu fil akhir min khalaq bai da khalaq shine wato bai da addini wato kamar an kore masa addini ne an ce addinin da yanzu addinin nasa ne musuluncin misali da yake tutiya da shi ko imani da yake tutiya da shi da yazo yi sihiri kamar ya cire wannan riga yaya shine wannan shine ake rawaitowa daga Hassan al-Basri kamar da Abdurrazzaq as-Sanani ya fitar da shi a tafsirin tafsirin sa Ibn Abi Hatim shi ma ya fitar da shi al-Tabari ya fitar da shi daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani da Qatada ibn Ja'amat as-Sadusi afwan daga Ma'mar daga al-Hasan al-Basri yake cewa laysa lahu din sannan kuma banda wannan kuma Qatada ibn Ja'amat as-Sadusi shi ma ya faɗa wannan magana makamancin wannan Abdurrazzaq as-Sanani ya fitar da wannan shi ma riwaya ta shi a cikin tafsirin tafin sa ibn abi hatim ya fitar da shi al-tabari ibn jarir al-tabari ya fitar da shi daga ma'mar bin rashid al-yamani da qatada ibn da'amat as-sadusi al-basri yana cewa wato a sakon shine wato bai da wani rabo bai da wani sakamako da ubangiji zai bashi sakamako na alkhairi in yaje lahira to kaga dai dukkan wannan wannan malamai suka kawo maka suke amfani da wannan aya wajen nuna kafircin wato mai sihiri wato kamar ana cewa da duk wanda ya sihiri wato kamar ana cewa ne duk wanda magabata abin da suke nuna maka a wannan manganin nasu suna nuna maka cewa ne duk wanda ya sihiri to ba yi da wani rabo wajen Allah ta'ala ba yi da addini kuma ba yi da wani martaba wajen Allah ta'ala kuma daga nan ne malamai suka fahimci cewa to duk wanda ya sihiri din to ya fita daga cikin soyayya da yake ma Allah soyayya da Allah ta'ala yake mishi ma kuma yake Allah yake mishi shi ma kuma yake ma Allah to yanzu ya fita kamar wannan rigar ya riga ya cire ta shi Allah ta'ala zai zama baya kuma shi ma din Allah ta'ala zai dinga kiddiga shi cikin makiya makiyansa saboda haka wato duk wanda ya zama baya da nasibi a lahira kamar ana cewa ne ya riga ya sanci kansa ya sabe daga addinin musulunci baki daya wannan riga da musulunci da Allah ta'ala ya bashi to Allah ta'ala yanzu ya riga ya fitar da shi daga dandazo na musulmai ya shiga cikin kafirai saboda haka Allah ta'ala ba zai amshi sirfan wala adlan ba ba zai karbi duk wani fansa da zai kawo ba a ran tashi alkiyama ba zai karbi duk wani hanzari da zai kawo ba ba zai karbi duk wani wato a wani wato neman ubangiji su sauta mishi ba saboda me saboda ya mutu ba tare da ba yana kan millata addini ba saboda fadan Allah ta'ala mala umara fil akhirati min khalaq mala fil akhirati min khalaq bai da wato rabu a alahira wannan shine mato abinda malamai suke shirowa a wannan aya ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna kafirci na na wato a misihiri ɗaya daga cikin ayoyi kenan banda wannan kuma akwai walau annahum amanu wattaqaw lama kubatu min indillahi khair to law annahum amanu aka ce da ai sun yi imani kaga musu imani ba kenan wannan shi ma malamai sun fito da kafirci a kafirci mai yin tsafi mai sihiri sannan kuma can sama idan aka je wa tabu'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman kaga anan shi ma kafirci ne walakin shayatin kafaru aka ce su ma sun kafirta shi ma wannan kafirci ne sai kuma aka faɗa dalilin kafircin jumla ta'aliliya shine yu'allimuna an-nasa sihra wato kamar an ce me yasa suka kafirce shine yu'allimuna an-nasa sihra sai aka faɗa dalili wannan yana daga cikin waje da ayoyi ne wato kusan waje ɗaya suke amma wato malamai sun fito da kafircin mai tsafi fiye da su ɗaya fiye da su ɗaya a nan a can sama an faɗa kafircin ƙarara a nan kuma an ce malamu fil akhir bil khalaq khalaq shine da nafin nasib ko addini kamar da malamai suka fassara wanda bai da addini kuma kaman kayan kariya ya sanca kansa ne ya yi saba ya cire wannan riga musulunci sannan kuma a can gaba aka ce wala adam mu'amalu wa tak haka shi bai imani ba kenan duk mai sihiri kaman bai imani ba kuma bai kiyaye Allah ba wannan shi yasa malamai suka suke kafa hujja da wannan wadannan ayoyi a mun cewa duk wanda ke sihiri to ya fita musulunci wannan kuma sihirin da ake magana shine sihirin da duk muka bayani ne kan baya duk abinda wato abinda muka faɗa a bayan nan da ma abinda muka faɗa ba amma ya shiga cikin dangin abinda muka faɗa to duk ya shiga cikin wato razani da duk wani inda kaga razani ko a Qur'ani ko a Sunna ana cewa mai sihiri zai samu wannan razanin da azaba ko kafirci to wannan razani ya shafe shi Allah ta'ala ya tsare mu ah mana cewa qauli ta'ala da fadan Allah ta'ala yu'minuna bil jibti wat taghut sun imani da al jibti da taghut mana ce qala umar umar yace al jibtu al jibtu shine as-sihr wato sun imani da sihiri wat taghut kuma taghut shine ash-shaytan shine shaytan in za a tuna wannan aya ai mun karanta ta a babi da yazo ga baya ya zo cikin farin Allah ta'ala alam tara lil ladina utu nasiban min alkitabi yu'minu bil jibti wat tagut baka da masaniya baka ga waɗanda aka ba su wani bangare na littafi ba sun yi imani da jibti da tagut wato ubangiji kamar yana yana wato fadakarwa ne cewa abun mamaki ne a ba mutum shari'a abun mamaki ne a ba shi shari'a shari'a na addini amma kuma kawai sai bar wannan shari'a ta addini kuma je dauki wani abin da yake ba shi da addinin ba bayan kuma Allah ta'ala ya kawo shari'a ya ya santa shi ne aka ce yu'minuna bil jibti wat tagut wannan malamai shi ma suna kafa hujja da shi wannan aya wajen nuna cewa wato duk wani wanda yake sihiri to kamar wato shirya da ubangiji ya bashi ne in da ta ma yana addinin ya aji addini ne to yanzu ya rufe abin da ke kishin addini ne saboda Allah ta'ala cewa yi utu nasiban min alkitabi an ba su wani bangare da littafi yu'minu bil jibti wat tagut sai kuma gashi kuma sun bar littafin kuma sun je sun juya suna imani da wato sihiri da kuma wato dukkan abin da shedanu suke ce gaya musu aljibtu a larabci aljibtu a larabci kalma ce da ta gazgata ga abubuwa da dama na farko suna cewa asalam gunki ake bauta wanda ba Allah ba to ana kira shi aljibtu shi ma sannan kuma ana kira alkahin matsafi ana kira shi ma mai da'awa ya san gaibu shi ma ana kira shi aljibtu ana kiran kuma wato as-sihir ko as-sahir kamar da Umar ibn Khattab anan ya fassara shi ma ana kira shi mai mai sihiri dukkan wanda da ya shafe shi saboda dukkan dukkan waɗannan abubuwa da ko gumakan da kuma wanda suka sa gumakan suke sa a rika bautan wani Allah ko kuma masu bokanci ai ba abin da suka yi shine sun musanya wato wannan imanin su ne da wannan aikin da suke yi sau da aka to duk aljibtu duk wani abu da zaka yi ka musanya imanin ka da shi musamman kuma sihiri to kaga shine wato ya shiga cikin abin da malami ke kira wato aljibt shi kuma at-taghut daga baga ya tsaga tsugiyanan ko tsuguwanan ne in aka ce tsaga ya tsaga shi ne ja wata haddahu ya wato ya ƙetare iyakan da aka masa shi ne tsaga ce tsaga da aka samu tsugiyan a tsagut kuma shi ne duk wani kamar da ibn qayyim ke faɗa shi ne duk wani wanda aka rike shi wanda aka ƙe bawa ya ƙetare dokan da Allah ta'ala ya mashi ta hanyar shi ta hanyar yi masa biyayya ko ta hanyar biyayya gare shi ya bi shi ya bi tafarkinsa ko kuma ta hanyar yin imani da shi shi kuma sai sa'a wa ubangijinsa wanda shine ya halice shi shine ke da mallakinsa shi ke bashi arzikinsa baki daya saboda haka shi tsagutu idan aka ce tsagutu shine duk wani jagora duk wani jagora wajen bata duk wani wanda ya maka jagora wajen bata to ya zama tsagutu duk wani wanda ya zama da ubangiji ya kawo wata doka shi aka ce a'a shi ba a jin dokar ubangijin ba shine za a je wajen shi wannan mahaluki shi ya canja wannan dokar ta Allah ita haka mai ila tsagutu kenan to shi ma wannan ya zama tsagutu shi ma wannan ya zama tsagutu imam umar zaka ba nan ya kira shi da tsagutu saboda ya shi dan da tsagutu saboda ai galibi duk wani wanda yake yake bautan wani Allah to wanda ya sanya shi ne shedan wanda ake kai wa wannan kuka ai shi ne shedan ba wai ba wai wani ba shedanun su ne suke wannan aiki din saboda amma ba wai ana magana wani tsagutu kadai ba ana magana shedan kadai ba a duk wani wanda ya zama shi ya zama ka jagora na tsiya jagora na tsiya ya zama wato mai jagoranci zuwa ga tsiya zuwa ga ɓanna zuwa ga kafirci zuwa ga bid'a zuwa ga wani abu da ke sa'a ma Allah ta'ala ne to wannan abin ya zama dagutu kuma kai ma yayin da ka dauke shi yayin da ka dauke wannan mutum ya zama duk abin da ya faru da kai na addini shi kake kaiwa ya maka wato hukunci kuma ka san wani hukunci da zai baka hukunci ne ba da Allah ta'ala ba manzon shi ba to yanzu ka kai hukunci zuwa wurin dagutu Allah ta'ala ba zai amsa ba wannan shine wato ma'anan dagutu a yaren a yaren shari'a cewa da aka yi anan wato shedan shi ne dagutu wato an yi amfani da wani fardi an yi amfani da ɗaya daga cikin ɗagutan ne ba wai shi ne ɗagutun duka ba shi ne shi ne babba na ka farar in kamar na faɗa babba to kan ƙananan su wani za su shiga to shi kuma shi ne babban ɗagutan daga ciki a shi sa malai ya kawo mana magana da umar ɗan khattab cewa ya ce aljibtu as-sihr saboda ya ce aljibtu shine wato sihiri kaga anan kamar umar yana cewa ne yu'minu bil jibti wat tagut kamar shi ma duk wanda ya sihiri kamar shi ma ya wato yayi yi kamar cikin da abinda aka faɗa wancan aya alam ta lil ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut to anan shi ma ya shiga cikin dandazan Ka'ab ibn al-Ashraf din kenan da ibn Ka'ab ibn al-Ashraf shine ayi abin da yayi wannan laifi din wato har ya zama yana fifita kafirai mushrikai wanda suke bautan wani Allah akan wato shiriya ta da mazala ya zo da shi shi mazala ya zo ya ce tsarkake bauta kuma tsarkake bautan da shine za ku samu ake samu alitafin alitafin at-taura amma tare da haka ka'ab ibn al-ashraf sai ya je ya ya kekashe baki kawai yace ai ku din kun bi kun manzo Allah zama shiryayyu to kaga duk wanda yana nuna cewa wato a duk wanda ya daidai da su a wannan babu to shi ma wato ya yayi imani da aljibtu at-taghut kuma umar dan qazabi ce ash-shaytan wannan akari akari ne wato hasan ibn abi hatim da at-tabari sun rawaito shi ta hanyar sufyan al-thawri da kuma waninsa daga abu isa sabi'i daga hassan ibn fa'id daga umar suka rawaito wannan athari athari ne dai wato hasan yana da wato kyakkyawan salsala saboda shi wannan hassan ibn fa'id din shaykhu ne kamar da abu hatim ya faɗa to amma wani lokaci zaka ga an samu shi dagutun ko kuma aljibtun an mushi wani fasara daban kamar da a wajen katu muka faɗa akwai abdullahi dan abbas kamar yadda alwalibi ali bin abi talha alwalibi yake faɗa cewa abdullahi dan abbas ya ce aljibtu shi na nufin ashirk wato anan saboda ka fahimci yadda Allah ta'ala ya alakanta wato malaman magabata suke alakanta shirka da sihiri kaga anan abdullahi dan abbas ya ce aljibtu as-sihr afwan aljibtu ash-shirk shi kuma umar dan khattab yake cewa aljibtu as-sihr yake ba ajibu kaga nan wato Umar dan Khattab shi ya sai ce wato aljibtu yana magana wato asihir sihiri shi kuma Abdullahi dan Abbas sai ce aljibtu ashirku kamar da wato Ali ibn Abi Talha al-Walid ya ruwaito ruwayat na ibn da wadan ibn Abi Hatim a tafsirin sa da kuma at-Tabari to wannan duka babu wani cin karo da juna saboda wato diya diya da mutun ya sihiri to ba zai yi da sihirin ba sai ya shirka da ba kamar da muka faɗa wato sai dole sai an same shi ya zama mushriki shi wato shirka da wato sihiri irin wato abinan juna ne haka su ma dagutu dagutu kamar da muka faɗa shaidan shine babban dagutu karkai tsammanin wai dagutu shine kawai shaidan shi kadai kamar da anan Umar ya faɗa nan ya faɗa maka san babban ne amma kayanin akwai su shi yasa malai cewa qala jabir jabir dan abdullahi ibn ibn haram yake cewa at-tawaghit dagutai kuhanu sune bokaye kana yanzu alaihim shaytan shaytan yana wato yana sauka zuwa gare su fi kulli hayyin yana sauka ma kowace kabila fi kulli hayyin wahid kowace kabila tana da wani shaytani guda daya da yake sauka shike ba wato wannan bokan kabilan yake yake umarta shi yake hana shi kuma duk wannan kabilun suna mashi biyayya wannan wato shine mala ya kawo maka tsagut da wannan ma'anar ne da jabi da faɗa dan ka fahimci magabata su suka ce wato shi tsagut shaytan ba suna magana shaytan kadai ba suna magana shaidan da duk wani wanda ya bi shi in an faɗi babban to ana magana har ƙaramin ya shiga ciki ya shiga kamar yadda idan aka faɗa kuma ƙaramin shi ma to ba ana magana babban bai shiga ba a'a saboda duk tare suke duk wanda ya kafuce ya kafuce saboda aikinsa ne ba wai saboda shi a karan kansa bai wani laifi ba a'a saboda aikinsa saboda duk wanda ya wani aiki irin wannan to shi ma wato ya ya fita wato yana tare da shaidanu wajen wato kasancewar shi dagu wannan akari ma da ya kawo bai azumi bai nuna wane ne ya faɗa wannan akarin ba amma aka ne jayyid ibn abi hatim shi ma ya fitar da shi da al-tabari ta hanyar hajjaj ibn arfa daga ibn juraysh daga abu zubair yace ya ji jami'an abdullahi an tambaye shi kan tawaghit sai shi abdullahi dan abdullahi ya bashi amsa yake cewa hum kuhan tanzilu alaihim shafi sai ya faɗa haka kuma wannan sanadi sanadin sa babu laifi hasan ne saboda wannan hajjaj ibn arfa kuma ya samu taba'a akwai wahabi bin munabbih riwayarsa tana wajen wato tana wato wajen ibn abi hatim kamar yadda ibn hajar ya fi kaito shi ya kaito daga wajen sa taglibu ta'liq yake cewa ya ce wahab bin munabbih ya tambayi jabir dan abdullahi kan dagutan nan sai ya ga mishi cewa dagutan suna da yawa yake cewa dagutan suna da yawa inna fi juhayla wahidan a juhayla suna da dagutu daya juhayla kabila ce وفي أسلم واحد أسلم قبيلة أسلم سوى سنة ناس دابوت وفي هلال واحد سوى قبيلة هلال سوى سنة ناس دابوت وفي كل حي واحد قوة قوة قبيلة هلال ناس دابوت وهو مكو حال بك بوكا يني تنزل عليهم الشياطين شيطان suke sauka musu suna gaya musu abin da suke su gaya musu wannan shi za ga wani lokaci wani lokaci za ga masu bautan gumaka za ga za a je a wurin wasu abubuwa da aka samu gumaka sai ga kamun gumaka sun nuna wasu abubuwa na na mu'jiza ko karama sai ga abin da kasa babu shi ko ka ga wani lokaci ka ga gunkin koyi yana maka wani motsi ko wani abu koyi muna maka magana to duk wani babu ba wani abu mamaki ba saboda shi da ruke shiga ke hawa wannan wannan abu da aka saba in ba haka ba ya riga an san cewa kawai wani katako da aka sassaka shi ko kuma wani ice da aka sassaka shi ba sai ya ce yayi wannan abubuwan ba amma wace yayi shi da shedanu saboda haka jami dan abdullahi da idan ya ce tsagutai ko hali saboda sun zama kawayen shedani su dama an su tare shi da shedani su kawayen su ne saboda haka duk wani wanda ya zama shi boka ne ko kuma mai lambe sihiri ne to abinda shi wato jami dan abdullahi yake magana shi ne shi din ya zama shi ma shedani ya zama dagutu kuma kamar yana cewa ne shi ma ya fara sunanci shi zama ne kawo mana wannan baban wannan asali na jami dan abdullahi su sun zama wato bokaye sun zama sun fita musulunci ne saboda suna kai kukansu suna kai hukuncinsu zuwa ga wadin Allah ta'ala kuma suna neman taimakon waɗannan shaidanu ɗin sun riga sun dage suna jin cewa wannan shaidanu su ne kawai za su iya ba su wani arziki da suke nema a duniya kuma suna wato neman kusanci da shaidanun ta hanyar karanta wasu abubuwa da su karanta ta hanyar bullan su ta hanyar kuma kullakullan su ko ta hanyar yanke yanken su to kaga duka wannan yana nuna maka yana nuna maka yadda malamai da magabata suka fahimci cewa wato mai sihiri to ba musulmi bane malam sai ya kawo mana hadisi da ke cikin sahihaini a yake cewa wa an abi hurairah hadisi daga abu hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ijtanibu sab'al mubiqat wato ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa qalu sai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah wa ma hunna menene abu masu abubuwa guda bakwai masu halakarwa qala sai manzo Allah ya ce ashirku billahi shirka da Allah was-sihru da kuma sihiri wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kuma kashe rai wanda ubangiji ya haramta a kashe ta ba tare da haƙƙi ba wa aklur riba da kuma cin riba wa aklu mali yatim da kuma cin dukiyar maraya wa tawalli yawm zahab da kuma wato mutun ya juya da baya lokacin da aka rundunar musulmi suka alin rundunar kafirai wa qadhful muhsanat al ghafilat al mu'minat da kuma wato yin kazafi ga wato muhsanai mataye wanda suka kama mu suka kama kansu masu mutunci mu'minai sun kama kansu amma mutun ya je musu kazafi ba su jiwa ba su gani ba wani hadisi yana cin wato sahihul bukhari da muslim da wasu daga cikin littattafan malamai na hadisi anan in Allah zaka ga manzo Allah ce ijtanibu sab'al mubiqat ijtanibu sab'al mubiqat al mubiqat yana al muhlikat masu halakarwa eh wanda in suke halakar da mutum su kai shi su baro in dai mutum na yin su to wannan laifi za su za su kai shi wutan jahannama su bar shi a can shi sai manzo Allah kira su al mubiqat saboda suna halaka shi kaga wanda wannan mai malamai suka dauka cewa to wanda abin da aka faɗa a cikin wannan hadisi yana daga cikin kaba'ir dhunub yana daga cikin manyan manyan laifuka kuma manyan laifi babba shine shirka da kuma kaga na biyu shi shine sihiri na biyu shi da mazala ya kiddiga anan shine sihiri akwai maganar mazala ya kiddiga guda bakwai wasu malamai suka fahimci cewa kamar wato wai wai kaba'ira sune guda bakwai kadai a wannan ba ba haka abin yake ba wannan adadi ba bai da mafhumi al'adad hada al'adad la mafhuma da kuka bayyana malamai ke faɗa akwai lokacin da idan adadi ba abinda akwai aka sa aka faɗi adadin saboda ana son a nuna maka a ƙiddiga maka ne ka rike a dai a wani wannan lokaci din ko kuma ana son a nuna maka yawa kawai to wannan malamin sa cewa la mafhumu lahu kamar yadda maza Allah ake cewa idan kai in zaka wato zaka yi mashi istighfari dan zaka musu istighfari su 70 to kaga nan ba da ba ana magana 70 70 wanda in yayi 70 da shi ke za a amsa ba a 70 an yi shi saboda yawa an kawo mashi saboda yawa don haka mazala ya fahimta wannan inda ma ulida bihi mujarradu at-takfir fa innahu idan la mafhuma lahu kamar yadda malamai ke fada haka zalika abin da aka fadi wani lokaci zaka manzo Allah ya ce me zan yi shiga da ni aljanna sai ce to daya na biyu na uku ba na magana wai shikenan su ne hanyoyin baka a saboda dai wato in an ce daya biyu uku shi wanda ake magana da shi zai fi saurin rikewa sai a bar shi da sauran kuma a bi shi a hankali shi sa Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas da aka tambaye shi kamar da Ma'mar ibn Rashid al-Yamani ya fitar a cikin jami'in dinsa yake ce ya fitar daga Ibn Tawus daga babansa Tawus bin Kaysan daga Ibn Abbas Ibn Abbas yake cewa hiya aktharu min sab'i ai sun fi bakon nan ba hiya ila 70 aqrab ai kama ya ma kusa kusa kace 70 Abdullahi Abbas ma nan ba yana nufin wai manyan manyan zalbai sun mutu haka ba saboda ai a wasu hadisan manzo Allah ya faɗi wasu wasu manyan manyan zalbai ko babu bai ambata ba wannan hadisin saboda haka malamai suka fahimci cewa duk wani wanda ya wannan wato guda bakwai da aka faɗa saboda dai a rike magana a rike karatun ne a lokacin amma ba wai ana son wai a nuna a nuna maka cewa wato duk wanda ya yi ki wanda ba bakwai na ba to kuma shi ne wani kabira ba babu wata kabira sai wannan guda bakwai to malamai duk ba su fahimci ba su fahimci haka ba a nan a nan a nan maza na ke cewa a na farko a shirku billah shirka da Allah shirka da Allah kaga shine kishin tauhidi wanda wasu duk shine ake akan sa ake shi yasa malamai suke cewa duk abinda za a fara yi a addinin musulunci in aji za a dawa to shine at-tauhid awwal tauhidi farko tukuna duk wanda kaga shi a da'awa yana son a ce kawai ku je ku da'awa in za ku je ku da'awa ku dinga cewa ku shi gaskiya da amana ku rika cewa mu rika yin zumunta ku rika cewa a daina fada amma kar a yi magana tauhidi saboda tauhidi da raba kai to kaga yanzu wannan ba so yake addinin musulunci ba saboda shi babban abin da yake yake zama wato abu mai halakarwa shi ne shirka ɗin mazala yayin da ya tashi zai aika mu'adu bin jabal kamar hadisi na ce a sahihai sai yake cewa innaka ta'ati qauman ahla kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah ce za ka je wajen mutane ahli kitabi za ka je yaman su ahli kitabi su san wani abu littafi to amma dai farko abin da za ka kira su idan ka je shine su tauhidi shi sa wata ruwaya ta ila an yuwahhid Allah ta'ala shi su tauhidi to kishiyar tauhidi kuma shine wato mafi zunubi babba a bakasa wato duk wani kashe-kashe za ka ga wani yayi da wani fada za ka ga wani yayi ya raba zumuncinsa to ya fi sauki wajen ubangiji akan wani shirka a zunubi saboda ko ba komai dai duk wasu laifuka da aka yi in dai ba suna da ma'anar shirkan ba to ba ba a ce mutum zai dawo da zai dawo abuta ba Allah ta'ala la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalik kamar da ya faɗa liman yasha saboda haka kaga nan shirka da abin da suke da kusa da shirka din kafara kafara da shirka kaman yayi kafirci ko da irin wannan su ne kada aka yi magana mutum zai dawo abuta amma in ba su ba in ba su ba ba wani laifi da aka ce mutum zai dawo abuta ba a faɗa wannan ba dawoma da ake magana dawoma ne iya nashi amma ba dawoma ta dindindin ba zai fito ba a ga haka tauhidi Allah ta'ala ya riga ya faɗa wannan wannan wato ya riga ya yanki cewa duk wanda ya mutu babu tauhidi tare da shi to ubangiji ya haramta mishi aljanna ubangiji ya haramta mishi aljanna ba fa ba zai shiga aljanna ba wannan kuma kudan kudan haka shine wato Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud kamar hadisi ya gaci a sahihaini ya tambayi ya tambayi wato ya tambayi manzon Allah yana cewa ayyu dhanbi a'zam daga cikin zunubi wanne yafi girma ayyu dhanbi a'zam daga cikin zunubi wanne yafi girma sai ka cewa an taj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka ka sanya ma ubangiji wato wani kini ko wani tamka ko wani wanda ke wato aboki tarayya alhali kuma ba shi halice ka ba wancan din ubangiji shi halice ka wannan da yana nuna maka wato girman tafsiri shi yasa wato duk wani wanda za ka gani shi ake su kenan a cikin malamai masu da'awa aiki kenan kira zuwa ga tauhidi duk abin da yake kishita tauhidi shi yana fitowa ya fito karar da ya cewa ba daidai bane to wannan ya fi kowa wai mai al'umma nasiha mazala da ce addinin nasiha to wanda ya fi kowa nasiha shi wanda zai fito rika yin wa'azi akan tauhidi wanda kuma jama'a yanzu ga wani lokaci ba hasu za ka ce ai kullum ku ba ku bari a sha ruwa ai ba magana za a sha ruwa bane a zai zauna ne ko a wuri da tsara a wuri tare a tsaye tare me amfanin mu sha ruwa a duniya amma mun je lahira ko mu sha ba babu amfani sau da aka wato babba karamin wato gata ne ba a cikin al'umma ka samu wani na yana ce maka karkai shirka wannan ya zama ka ulu baqiya ne a bayan kasa in haula an fasada fil amri shi ke hada wato banna a bayan kasa wannan wanda yake cewa ai tauhidi zalla zalla kar ai karama Allah ta'ala shirka abu na biyu mazala ce wasihiru da sihiri kaga anan wato sai Allah ta'ala ya biyunta maka shi da sihiri dan ka fahimci sihiri babban al'amari saboda kuma ka fahimci kamar da malamai ke faɗa sihiri amini shirka ne bayan da za a yi mutum ya sihiri ba ce wato bai shirka ba bai shirka ba zai shirka a tafhidul ibada tafhidul ibada kuma zai yi shi da ibadatu qalbin wa ibadatu qalbin da kuma ibadatu tana'i wa ta'zim zai yi addu'a masala ne zai kuma addu'a ibadansa duk ba wani bangare na tauhid ake da shi guda uku mai sihiri da baya da bayan Allah shirka a cikin shi hatta tafil asma'i was sifat ana samu masu sihiri masu sihiri suna yi ma Allah ta'ala shirka a cikin wannan abu ka duba ka gani su waɗannan falasifa da kuma wanda suke yin wannan ilmuka na na na atanji wannan ilimi na bokanci na taurarin nan idan ka ji ka duba littafin su za ka ga wasu ma wai hasiro wannan littafi akan sunayen Allah guda 99 shi sa wato shi mai sihiri nan ba sihirin nan babu da wani bangaren tauhidi guda uku da ake da su da a ciki bai kowanne guda ɗaya yayin Allah shirka ba hatta za ga suna ta wallafa littafi akan wato sunayen Allah 199 kuma kowanne suna suna cewa akwai wani sirri da yake da shi kuma idan zaka yi wani wani wani wani kala da sihiri to kuma ga yadda zaka yi sai ka hada da wannan sunan kuma a jami'i za ka ga an hada sunan Allah a ta wannan ismul lahi al'azam ne a hada shi kuma a dauko wani suna kuma na shekari kuma a goya masa shi ka hada Allah ta'ala da muke yin sa to kaga wannan wani abu ne wannan shi yasa wato mai sihiri ko masu masu mai cewa yana tsambace tsambace nan babu yadda za a yi mutum ya zama ya dawo alkan wannan kuma ana mushi wa'azi ya ki dainawa wato ko da din da kake da alaka da shi da jini kuma kace yana zai mutu yana musulmi ba zai yi ba saboda ba zai yi ne irin ka wannan abu ba sai riga musuncin baki daya ya riga sa ubita daya bayan ɗaya kuma haka zai rika bi tun daga tauhidul ibada tauhidul uluhiyya da ake faɗa zuwa tauhidul ar-rububiyyah tauhidul rububiyya kaga kalu yaka kafirin duniya ba san Allah wannan tauhid shirka tauhidul rububiyya amma shi yana yi to kuma har za a je mun tauhidul asma'i was sifat bai bari ba zai ci gaba kaga shi ma da ya kawo maka wannan dan ka fahimci yanayin girman dan ka fahimci yanayin wato girman wanda sihiri din da da addini ya hada mu sannan manzo Allah ce wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kuma kashe rai wanda Allah ta'ala ya haramta ba tare da haƙƙi ba shi ma kashe rai yana daga cikin manyan manyan zunubai da ubangiji ya kirdiga cewa wato duk wanda ya narfan azaba ga duk wanda ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba Allah ta'ala yake cewa mun yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam duk wanda ya kashe wata rai da gangan ba wai bisa gangan bisa wato kuskure ba da ganganci fajza'uhu jahannam wato zai sakamakon shi ita ce wa jahannama khalidan fiha kuma zai dawo a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi kuma ubangiji ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma ya la'ance shi wa adalahu azaban azima kuma ya tada mashi azaba mai girma ka duba ga abubuwan da aka faɗa kaga da farko aka ce fa jazaa'u jahannam jahannama da farko sai kuma aka ce kuma khalidan fi hadida wama a cikin ta kuma aka ce wa ghadiba Allahu alaihi ubangiji yayi fushi da shi na hudu aka ce kuma wa adalahu azaban azima shi yasa malamai ke cewa to wai me wanda yayi kisan wanda ya kashe mutum da gangan yana ma da tuba kuwa wannan ma daga cikin abin da malamai suke ta suke ta saba ba wai yana da tuba yana da duk abin da yafi inganci a wurin malamai shine yana da tuba wannan ya daga ake shi ba daga cikin kisa rai inda yana da inda inda yana da rai wato an ga alaman gashi rai ne ya to an kashe ubangiji ba shi ya siffata wani abu da ke cikin cikin qararun makin ba qararun makin haka ya kira shi wato wani matabbaci mai karfi da ubangiji ya kiyaye shi bai sa a taba shi kai kaji mutum ya je taba shi ai shi ma ubangiji ya bashi nashi rayuwa ba bashi rayuwa ba a cikin ciki na ba zai yi bayan gida zai yi dariya wani lokaci zai yi cikin yanayin wato tsayuwansa zai yi ya ci ya sha dan adam ne wanda ya kashe shi ma ya kashe Allah ya tsare to kaga dai duka anan wato malamai suka wato yadda Allah ta'ala ya yi mishi narkon azaba nan Allah ta'ala ya ce khalidan fi hadi dawama a ciki yana maganar dawama irin ta irin ta wanda masu laifi irin tashi mutum ce ka je sai wato sarka ta yi rara wato yana magana za ka je za ka dauma irin dauma irin taka amma kamar yadda aka sani a shi wannan ai ba shirka yi ba watan wata rana zai fito kamar yadda hadisi hadisi suke nuna kamar yadda sauran ayi suke nunawa daga ciki akwai akwai akwai akwai wannan hadisi da shahararre wanda ya kashe mutane ya zo ya ce a nuna mushi a nuna mushi wani wanda ya fi kowa ilimi aka nuna mushi wani rahib wani wanda shi kawai bauta iya iya bai san ilimi ba ya ce ina da tuba ya ce ai baka da tuba sai ya afka ya auka shi ya je wurin daga to haka shi wannan ubangiji yana kaga ya karɓi tubansa to ne nan maka cewa wato wanda ya kisa din yana da tuba sai dai kuma a nan baka cewa wanda ya in yi wannan kisan wai kai shi an riga ya ji mishi kai tsaye ka faɗa a wannan ba za ka faɗa ba saboda ubangiji ya mishi ya riga ya mishi na fa azaba saboda haka shi shi ne da in ya in ya in ya tuban da gaske to kuma karka manta ubangiji kuma in aka je in aka je shi wani wanda aka ce zai biyo kadinsa wasu su rika tunanin cewa kamar idan wani mutum ya kisa idan mutum kamar mutum ya kisa in aka kashe shi kenan kamar an an tsarkake shi kamar da wasu ke tsammani idan mutum ya yi zina in aka in aka in jefe in jefa ne aka jefe shi in kuma hajji aka masa kamar an tsarkake shi wani abu ba haka abin yake ba shi ita kisa ta babbanta kisa ta da wasu haƙoƙi na guda uku akwai haƙƙin shi kanshi wanda aka kashe haka shi ne na farko to wannan ba wanda isa yi maka yawa na shari'a sai an je can akwai hakkin kuma dan uwansa da kai musu asarar asarar shi ba in in in misali ya riga ya zama barde ne kila ma babba ne bread winner ne a gidansu shi ke zuwa yana fita yana dawo ai dole ka kawo musu wani compensation wani wani abu da zai su zama sun rage zafi wannan shi hakkin sa ake so ta kabiya a biya su hakkin hakkin shi hakkin su su aqilarsa sannan kuma abu na uku sai kuma hakkin musulunci to to kaga idan aka idan duk wanda ya saraya in suka ce sun yabe su faman ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa dahu ilayhi bi ihsan idan yace suka ce su sun yabe shikenan musulunci shi ma zai iya cewa yafe idan yace yafe kuma anan karke tsammanin wannan an gama shi anan fa shi wannan wanda aka kashe zai zo daga baya ce sal hadha lima qatal a tambaye shi bisa ya kashe ni da kace ina iya adadin musulmin da suke da haƙƙi a kai a ƙasar banza ma'ana musulman da suke zai iya taimaka musu wa ya san adadin su ba san adadi ba kaga ya musu asarar su ya yi ma musulmai asara ya yi ma kuma yan uwa yan uwa shi baki da asara duk ba sani ba saboda haka idan mutum ya je lahira za a tambaya zai za a tambaya mamacin da zai zo ya ce a tambaya a ƙara sabon shari'a me yasa ya kashe shi a nan za a ƙara sabon shari'a ubangiji kuma ka duba ka gani ubangiji baya bani ko karamin abu balle babba irin wannan babba laifi irin wannan ka je masa da shi to ba zai bari ba daga wannan zaka ga zaka gane cewa wato yanayin abinda jama'a suke suke yi ma suke ma yaran su kuɗi ba kaga kawai ana zaman zama kaje aka ji yaro kawai ya ana bikin sallah na ko wani abu ko wata yar rigima ta hada su kawai shikenan kawai a ce ya kashe wani kuma ya kashe wani a zo wai kamar mala'ika kamar yana zuwa sama ce sama ce sama ta ɗaya ce ya dawo abinsa an zo wai an gon a ce wai ba san shi ba ba gan shi ba in ayi bincike a ce a uwar ce ta daga ta daga wannan abin kwanciya katifa ta mayar ne ko kuma ta wani uban shi ya aike shi can Lagos wato shi zai shi da ne zai rayu amma kuma shi wancan da ya kashe kuma ya kashe ta bara wato wai zai ba mu kama adalci kwarai da gaske kuma duk wani duk wani mahaifi da ya ji cewa dan sa yayi wannan laifi kuma ya bari yana rayuwa ta tabbata shi ma yana cikin fushin ubangiji wallahi yana cikin fushin ubangiji in ya yi laifin sai ne da ya faɗa ne shi ma wacce bayan wacce aka yi maka kai shi ba da aka shi sai ne wanda kuma wannan shi ne da asalin abin da abin da dace al'umma hausawa ke yi shi sa ubangiji ke cewa lakum fi qisas hayatu in aka kisa shi to an samu rayuwa amma ba ga yadda za a yi ne yanzu ina ganin wani wani ya kashe nawa ba ai koyi ba ko ma ko tsoka da jini ya yana cin yana koshi ya ma fi koshi kila yanzu yana wucewa yana wani tsallatsalla a gaba na kuma kace wato wani abu zai iya faruwa ba zai iya faruwa sau da haka in ana son rayuwa ya zama rayuwa an ta yi daidai shi ne shi ma wacce aka kawo da shi to daga baya suka su iyalin wacce da iyalin wanda sun zama suna suna ma zumunci saboda wani rayuwa ce sun san cewa to ai duka ɗaya da ɗaya ba shi kenan ba ɗaya da ɗaya an kashe ka duba a gani yanzu wannan yanzu wannan wanda ya je dan ta'addanci ma ya samu a karwa yariya je wannan hanifa da ya kashe ya je mata wannan ta aika yanzu ka masa inda masa inda labarin yake ba baka labarin ma yanzu ya bace kuma lokacin da ake magana ma waka duba ka gani ɗan human rights kuma suka fito wai to ba san me yake human rights ba shi da yaje ya samu kankarwa yarinya kan batse ta yarinya kankarwa ya kan batse ta shi babba kata shi da shi to ba sani ba to ai shi ne kaga karuwa ga mutanen wanda suke da suke da dabi'a masu kishin juna to to karuwa ga yanda abun ya ba ya riga ya amma haka yanzu da an kashe shi ma an aika shi an huta to wallahi suka gani tsakanin har zuriyansa ana zumunci da zuriyar ita yarinya da afwan da kuma iyayen ita yarinya sai ka su an zuwa shirya amma yanzu babu yadda za a yi iyayen su rika ganin sauran su yan uwanshi da wani gashi ba za su ga shi ba kuma da za su ga wani makamancin sa sai wani shi ma zai da mataki kaga al'umma kuma ba ta rayu ba saboda haka to diya yadda aka yi wato aka ce aka kisasi to wannan kisasi shi zai kawo da rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damu mri'in muslimin illa bi ihda talat ita atayu zari ataibu zani annafsu bin nafs wa tariku dinihi al-fariq al-jama'a bazala in da awwan guda ku ce kar a kashe mutum sai in yayi wannan laifuka ataibu zani shine wani wanda yake yayi taba yin aure kuma yin zina to haka wanda za a kashe shi sai wanda ya kashe rai da gangan shi ma to aika shi sai kuma wanda ya ba addinin sa wannan hakkin musulunci ne shi ma aika shi to kaga wannan duka daukan dokokin nan a wa zai dauka kaka ba mu da kuma ba ba ka gani zuwa yau sari ya yi wani laifi na kisa ka ce kai bar kaje kashe shi aika huta an huta a sai ka bari wato wato ita ita shari'a ce wannan aikin amma dai wato kisan kan ya daga cikin kabira kuma wani ya daga cikin abin da ya kamata duk wani mahaifi da ubangiji ya bashi yaro a hannunsa to ya rika taimaka ma al'umma musulmi idan dan sa ya wani laifi a je a kai shi kwarai da gaske a da mataki eh ba ba da ka tare ba in dan ka ne sai me da can ka san shi ne ya ya tafi shi ma da ya aika wani a huta Allah ya tsare mu mazala ce ba aklu malin aklu malin riba ko wa aklu riba da cin riba da cin riba nan wato a riba kamar da aka sani akwai riba da ake yi na riban fadl da riban nasi'a mu yanzu riban nasi'a ita ta ta ta muji misali yanzu kamar wani riban fadl shine wala fifiko kamar ina da shinkafa yar gwamnati ina da shinkafa yar gwamnati a kawo mai Hausa ya hausan ba wacce take ba wata mai kyau ba eh wata baka baka haka eh sai in ce sai dai a bani kwano biyu wancan da kaga wannan kaga ne kaga ne malfamu ne saboda jinsi da jinsi jinsi ɗaya ne jinsi ɗaya ne in ana so sai dai a mai kowanne kuɗi sai a mai kowanne kuɗi shikenan kuma an aka kuma kowanne kuɗi sai a saya kowanne kenan to daga baya kuma sai a yi wannan abubuwan da ake so a yi to riban nasiha kuma shine kuma mutum ya ya ba ya baka bashi ne da ya baka bashi irin da yayi riba da ake da banki na bankuna da kuma loan institutions din da yanzu za ga a baka a fito ana da wani percentage za a rika kara maka amma kuma time limit din sai zuwa wani lokaci in kuma ka zama kai default ka kasa biya zai cika zai cika da nufuwa akwai wani penalty da sauransu da suke faɗa to kaga duk wannan shi riban nasiha yanda mutum zai zama uwar kudin kankarwa ce amma ta ninka ta ninka ta ninka ta ninka ta ninka wata sai ga ta ninka su goma ba to wannan ya daga cikin abin da ubangiji ya faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba ku ji tsoron Allah ta'ala ku kiyaye shi ku bar abin da ya saura na raba da ke hannun mutane in kuntum mu'minin kun kasance mu'minai wato kamar ubangiji na cewa in ba ku imani ba to sai ku ci gaba da rabanku kuma kun imani shikenan fa illam taf'alu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi in ba ku in ba ku hani ba to ku kwana da sanin cewa Allah ta'ala da manzon shi suna yaƙi da ku Allah ta'ala ya shirya ta yaƙi da dukkan wani mai cin riba to kaga ina ina mai riba zai kai labari ba zai kai labari ba sai Allah cewa in tubtum amma idan kun tuba fa lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna la tudlamu ku riye uwar kudin ku kar ku zalunci ga kuma azalunce ku kaga duk wani yana nuna maka cewa wato cin riba yanzu da muka mai da shi wasu ke nema su mai da shi wai larura ce ko ba yanzu yanzu bashi bashi bashin bankuna da wasu ke faɗa wai suka canza suka ce ai wannan ba alqard bane wai alqirab ne ka duba ga wani wani wai ba alƙardu alƙardu shi bashi alƙiradu shi ne wani abin da za a yi kamar venture ku kusa kuɗi ku tare ku joint venture haka wai wani alƙiradu ne wai ka ba su ne su kasuwanci su kama ka ribar ka alhali ba shi suka baka Allah ya kyauta sai ma maza na cewa aklu malin da ce da cin dukiyar maraya cin dukiyar maraya shi ma wani baya bukatan a wani dogon bayani Allah ta'ala a ayoyi mabambanta ya faɗa cewa wato dun masu cin dukiyar baraya wannan ubangiji suna cima wato cikin su ne wuta wutan jahannama innal ladina yakula amwala tayma zulman inna ma yakula fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira inta Allah ta'ala wannan duk wato Allah ta'ala ya riga ya riga ya yake duk wani wanda yake ba nan hun ban maraya an fara fadan maraya saboda shi yan kowa rauni shi yan kowa rauni amma an ba ka ba duk wani wato wani dukiyar da Allah ta'ala ya baka na kanninka ne na waye na waye na waye ko kuma wani wata yar waka ce mace inda mata ba su da ƙarfi ka rike wani dukiyar amma duk da ka je kai to da wani dukiyar ne to lalle abin da ka ce a cikin dukiyar nan ka ci ma mutum ya ci ma kansa wato wutan jahannama kamar da Allah ta'ala ya faɗa wasu yaslauna sa'ira sai abu na gaba shine at-tawalli yawm az-zahar an an je gumuzu tsakanin musulmai da kafirai nan wato yaƙi na musulunci ba yaƙi na wanda zai je jawo faɗa ba ka san akwai wanda zai jawo faɗa su shi shi ya jawo faɗansa a kuma ya fasara ce shi shine shi jihadi yake yi kamar ɗan taraɗi da suka yi mana suka ringa wani taraɗi suka kifa suka nemi su kifa mu a shekarun baya suka ce su jihadi suke shi ba jihadi suke su to ba duk wannan ba irin wannan ba dan wannan kaga za ka kaga za su je su yi wani rigimin su dan shi da ma suke kashe kansu kaga kawai mutum zai je kuna baɗin wacin sa to wannan ba shi ake magana ba a jihadi da wanda ke akwai imami na musulunci kuma akwai umma mu'mina akwai umma muhajira sannan kuma akwai kuma daula ta musulunci misali da imam wanda aka mashi bai'a idan kana son ka fahimci irin irin wannan sai kaga in mutum na bin tarihi ce Usman bin Fodiyo Allah ya masa baiwa kwarai da gaske idan mutum na bin tarihinsa yanda ya ninka tabbaka wato ƙa'idojin jihadi wato gaskiya shehu Usman aya ne a wannan babu wato yanda ya dinga dabbaka shi a hankali hankali wato baya daukan matakin daga ba sai ya bari sai sai dalilin daukan matakin ya baya gaggawa baya gaggawa sai da wasu abin turar ta kai bango sannan daga baya ce ya juya ce tubura a jihadi sai da aka yi wancan gaban aka yi wannan gaban amma mu yanzu har mu yanzu yan gaggawa wani ma shi yanzu shi kashi ma daga shi sai wani wanda suka imani da shi amma kaga ya ce zai nima ba irin wannan ba to abin in aka samu irin wannan imamu to haramun ne kawai mutum an je an je gunzu kawai ya ya juya baya ya juya baya sai da in ya juya baya ne wato saboda yana saboda wato yana son ya je shi kadai ne a nan an mashi kofar rago yana son ya je halin sarai yan uwansa ko kuma a kawai yayi wani wata wata gwaninta ce ya nuna saboda ya ƙara tumbi a kansu to duk wannan babu laifi kamar yadda malamai suka faɗa sai kuma qadful muhsanat al-ghafilat qadful muhsanat al-ghafilat shine mutum je ma ya samu wasu wanda su ba su je su gani ba addinin su kawai suke yi addinin su kawai suke yi sai je jefe su da wani abu na kasafi wannan kuma abinda yana ciki hatta mutum ya samu wata mace tana sa niqabi ko tana shiga na addini tana sa hijabi ya rika jin mata wani ganin gani yana mata wani kasafi ai da ba an ce duk duk usazan nan duk masu sa niqabi nan duk kaza kaza kaza kaza ne haka ya faɗa wasu magana rashin kyautawa wanda wani za ga ta yanzu a irin wannan social media su ake sawa a social media sai ga wani suno suna wato izgilanci suna neman su izgilanci da shi wannan hijabin ko kuma wannan wannan wato abin da ake sawa niqabin nan yana cewa ai duk masu niqabin musu abin da suke yi sun je sallah sun je tarawih ko sun je tahajjudi shikenan sai su tsaya a wani kusura masallaci ba a san me suke yi ba to kai na ruwanka kai ka je ne ai baka je ba kai baka je ba wanda sai tayar ya kuma su je zuwa su je zuwa sallah bai san zai zuwa ba wannan duk yana daga cikin wato izgilanci ba addini kuma idan mutum yana irin wannan na farko kaga dai kazafi yayi shi kanshi ya zama sadiqul adala ya zama bai da wani adalci sannan kuma gashi kuma yana wato imani shi yana rawa me imani sai yana rawa shine wato yanda yake jifan musulmai ba su ba su gani ba yana kokarin musu izgilanci da abinda suke tabbakawa na addinin musulunci da yawa zaka akwai wasu daga cikin masu irin wani izgilancin aka turo aka turo wani ne ya turo mu daga nan kaduna wai da ana su je magana yayi yawa can yayi izgilanci ne mai niqabin wai ya je ya turo mu da bidiyon kawai ya ce da niqabin ya ce ya san me kuke ya san me ya san kaza ya san kaza wai ya kamata shi ba da mataki akan wannan yace da wannan aka dauka wani mataki za a dauka akan shi mu ja a kyale shi kawai ina da rabo ya tuba wani mataki za a dauka in ba an gaba hizba da sauransu wata kila yana da wasu hanyoyi da zai kubuce da ilimin yana da hanyoyi da zai kubuta da kuma suna bada kokari ana ta'ala ya cigaba da taimakon su kaga anan dai a kalbul muhsanat duk wani wanda ya samu mace ana an ce al muhsanat mata kamammu saboda galibi mata su ne wanda in ka musu kazafi to abin zai bi su hayyaran su da zuriyar su amma ba ana magana mutum zai iya zamu samu wani namiji kato da shi kai ya ce wai ai kai kato ne barin baka barin baka kazafi a'a mutum ya mamu namiji kazafi shi ma wannan dokar ta hau kansa na cewa ubangiji ya shar'anta a mashi bulala kamar da aka sani a qur'ani ya faɗa ai kuma ce illal ladina tabu aslam sai wanda suka tuba suka yi suka yi salaha saboda duk wani wanda yayi kazafi ko da ba namiji ne shi ma ya shiga ciki wannan bai fita da shi daga cikin abinda abinda wato malamai suke cewa yayi kazafi ba lokacin to wannan dai duka mun tsaya mun yi magana saboda mala ya kawo hadisin da dan tsawo wata da ya tsaya akan sihiri da za mu tsaya akan sa mala ya kawo wannan saboda nuna mana cewa wato shi sihiri wato shi kanshi wato abokin shirka ne aminin shirka ne duk yayin da ake yin sihiri to kuma za ka samu al'umman da ke wajen ba za ka raba su da surkulle da tsafi da shirka da kuma wato kawo wani abu da ke hitan addini ba wanda wannan mashi sa mala ya kawo mana shi insha Allah a hadisi ne gaba mala zai kara kawo mana haddi na shi kanshi mai sihiri din da yadda malamai suka tun daga sahabbai da wanda suka bi su kyautatawa suka ba da fatawan cewa duk wani mai sihiri to haddinsa shine a kashe shi sai daga da muka faɗa an aka ce a kashe duk wani abu da kaji an ce za a yi na hukunci to ba daidai kuma ba daidai ku ba sa ɗaukar doka sai dai ka bari al'umma ta musulunci ta musulmai su ɗauki doka baki ɗaya ƙarƙashin jagorancin shugabansu amma dai wannan shi doka duk wani wanda yake suke kafirce da suke wannan tsabbace tsabbace a ƙasar hausa zakari da allah wannan wa'idi da aka yi da aka yi cewa cewa duk wani misiri ya fita musulunci kuma ya halatta a kashe shi to su ma ya ɗabbaƙo a kansu ko da ko suna sallah ko suna zuwa masallaci ko suna zikiri inda suna yin wannan abin to abin da suka yi sunan shi zikiri Allah ta'ala ya tsare mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wani masu neman addu'o'i da yawa ana ta maganan wasu na neman za su na jarabawa wasu kuma suna neman biyan bukatun su na alkhairi Allah ta'ala ya biya wasu bukatun su na alkhairi Allah ya tunkuɗe mana dukkan shari wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya yafe musu malaman mu da malaman malaman su malaman malaman mu Allah ta'ala ya ji kasu da rahama Allah ya saka musu da alkhairi abinda suka koya mana ilimi Allah ta'ala ya sa su ci da abinda suka suka suka girbe akan mu wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am